الذي أمر بالعدل والإحسان وحرم البغي والظلم والعدوان أحمده سبحانه حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما لتعم الألفة وتحفظ الأوطان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل مصير الظالمين النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فالله سبحانه وتعالى هو الديان المحاسب والمجازي للعباد وهو الحاكم بينهم يوم القيامة عباد الله موقف الحساب يوم القيامة يا له من موقف مشهد يأتيه العليم بخفايا الأمور دقيقها وجليلها ليقضي بين عباده فيما بينه وبينهم وفيما بين عباده بعضهم من بعض فيا له من موقف عظيم مليء بإجلال وهيبة وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يجاء فيه بالمقربين والمتقين لإحقاق الحق وإبطال الباطل والمجازات قال الله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون بل الكل يحضر الموقف وتتعرف كل نفس ما كسبت يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا عباد الله اتقوا هذا اليوم العظيم اتقوا هذا الموقف العظيم وتذكروا أنه لا بد أن يكون بين الناس حسابات أمام الله جل وعز فيه اليوم الذي رأس مال العبد هو حسناته وهذا الرأس قد ينخفض وقد يرتفع بحسب ما كان بينه وبين الناس في الدنيا ولربما جاء شخص بحسنات أمثال الجبال لكنه يوم القيامة مفلس بالتعدي على ال... بالتعدي على دماء الناس أو على أعراضهم أو على أموالهم أو على أنسابهم التي جاء الإسلام لمراعته وحفظه فضلا عن التهاون والتعدي على أديان من يريدون أن يتطهروا ويتزكوا فوالله الذي لا إله غيره فلا بد من الاقتصاص أمام الله وكما يقولون فعند الله تجتمع الخصوم روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وروى الإمام البخاري عنه قال عليه الصلاة والسلام من كانت من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله لأحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة إلى آخر الحديث إخوة الإسلام المسلم المفلس من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم أيها المسلمون إذا سلم القلب من الظلم والجور تبعه الأعضاء فينبغي للعبد أن يحاسب, أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويراعي حركاته وتصرفاته قبل فوات, قبل فوات الأوان وألا يظلم أحدا بفكره القاصر أو بقوله الفاشل أو بعمله الخاطئ قبل مجيء يوم الدين قبل مجيء يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده, عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وإخوانه bayan haka ya ‘yan uwana musulmi masu albarka a wannan yini na juma'a yau muna goma sha takwas ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 1446 idan miladiya yau mana 23 ga watan 8 shekara ta 2024 wannan khutuba za ta yi mana magana akan hisabi tsakankanin bayi ranar tashin alkiyama domin zalince-zalince tsakankaninmu ya yi yawa zalinci ya yi yawa a tsakankanin al'umma shugabanni na zalinci 'yan ta'adda na zalinci al'umma ya mu ya mu muna zalintan kawunanmu matsalan ta shigo cikin ɗaliban ilimi masu ma suna zalintan ‘yan uwansu Allah subhanahu wata'ala ya shiryatar da mu ya ‘yan uwana musulmi mu sani cewa fa Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da adalci da kyautatawa ya kuma haramta zalunci ya haramta ƙetare haddi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta zalunci a kansa ya ce inni haramta zulma ala nafsi Allah ya haramta ma kanshi zalunci ya wajabta ma kansa yin adalci da tafiyar da komi a haƙiƙanin yadda yake hakanan Allah subhanahu wata'ala ya sanya zalunci tsakankanin bayi shi ma wannan haramun ne domin haɗin kai ya ɗore domin a kiyaye garuruwa kar garuruwa da anguwanni da gidaje su lalace su tarwatse kai ya rabu kowa ya kama gabansa wanda kuma idan aka yi haka to an raunana al'umman musulmi duk wanda ya ba da gudunmuwa gurin raunana al'umman musulmi cikin sahun munafukai Allah subhanahu wata'ala yake aje shi ya ƴan uwana musulmi mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine addayyan cikin sunayen Allah ma'anan addayyan wanda zai yi hisabi tsakankanin bayi ya bai da haƙƙi ga masu ita domin shi ƙwararre ne masani ya san ababen da suka ɓoyu ya san ababen da ke bayyane ya san ababen da zuciya suka kimshi da ababen da ƙiraza suka kiyaye duk yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah shi ne addayyanu shi ne ma'anin maliki yau middin yawon din bi ma'ana yawon jaza wal hisab ranan sakamako ranan hisabi za a tantance komai komai za a ji shi a mahallinsa saɓanin duniya da za ka ga wani yanki ya faɗi kuma ba wanda ya isa ce masa don ne magana babu haraji giba babu haraji ɓatanci babu haraji zubar da jinin mutane babu haraji babu hisabi amma na rantse da Allah ranar tashin alkiyama komi sai ya dawo yadda yake kuma sai an yi hisabi an danka haƙoƙa zuwa ga masu ita Allah subhanahu wata'ala shine alhakim shine mai yin hukunci tsakankanin mutane ranar tashin alkiyama ya ku ƴan uwana musulmi matakin matsayin hisabi bigiren hisabi ranar tashin alkiyama bigire ne fa mai girman gaske domin a wannan bigire Allah subhanahu wa ta'ala zai halarci wannan bigiri Allah shi ne al'alim sananne bi kafayar umu da duk ababen da suke ɓoyi da ƙiƙiha wa jaliliha komin girman al'amari komin ƙanƙancin al'amari shi Allah maɗaukasin sarki shi ne al'alimul khabir ya san ya kuma kiyaye shi ya sa an rubuta mala'iku kuma sun riga sun taskace shi a cikin ababen da suka rubuta da haka Allah zai halarci wannan babban taro babban wuri wannan wuri Allah zai zo ne domin ya hisabi ya hukunci tsakankanin bayi tsakankanin alaƙansu da mahalicinsu Allah subhanahu wata'ala hakanan zai yi hisabi da bincike na keke da keke tsakankanin haƙoƙan bayi sashinsu akan sashi kai yan uwana musulmi wannan fa matsayi na hisabi wuri ne wanda ya cika da kwarjini domin Allah subhanahu wata'ala yana wurin waje a rabbuka wale malaku saffan saffan ubangijinka Allah subhanahu wata'ala ya zo wannan wurin ya halarci wannan taro mala'ikun Allah kafinsu babu guda ɗaya da ya faku gabaki ɗaya sun zo cikin wannan taro sun kewaye halitta gabaki ɗaya haka nan kamar yadda wata aya take cewa hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhalalin minal mala'ikati maɓannata masu ƙetare haddin Allah masu bin tafarkin shedan masu buɗe ma shedan wato ainihin mazauni a cikin zukatansu to ba wani abu suke jira ba ranar tashin alƙiyama face suna jiran Allah fi zulalin minal mala'ikati fi zulalin minal ghamami wal mala'ika Allah subhanahu wata'ala zai zo a cikin inuwan giragizai kuma mala'iku su ma za su halarci wannan taro wa ƙudiyar amuru hakanan za a zartar da al'amura za a yi hukunci komi za a aje shi a mahallinsa abin da ke ɓoye zai fito ƙarara abin da ke bayyana ma za a ƙara bayyana shi kuma Allah zai bi shi ƙeƙe da ƙeƙe kuma zai yi hisabi a kansa ranar tashin alƙiyama a ƙarshe Allah ce wa ilallahi turja'ul umur duk dai al'amura ana koma su zuwa ga Allah ne an gama rayuwar duniya mai faɗi ya faɗi mai ƙudurtawa ya ƙudurta mai giba ya giba mai ɓatanci ya ɓatanci mai zubar da jinin wani ya zubar mai ta'addanci ya yi mai sata ya yi mai mummunan zato ya yi wa ila Allah turja'ul umur duk za a tarkata ga baki daya da bayin da aikace aikacen bayin da abin da aka rubuta akan bayin duk za a tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama wannan taro za a zo da makusanta Allah za a zo da masu tsoron Allah domin a tabbatar da gaskiya a bata ƙarya a wannan taro ne Allah subhanahu wataala yake ba mu labari wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha ranar tashin alkiyama ƙasa za ta yi haske da hasken ubangijinta Allah subhanahu wataala domin dama can ƙur'ani ya gaya mana cewa da rana da wata da taurari duk wannan za su tafi Allah ya gaya mana wajmi'ash shamsu wal qamar da rana da wata za a cura su wuri ɗaya hadisi ingantacce manzon Allah ce Allah zai jefa su wutan jahannama sun gama aikinsu ita kuma taurari dama Allah ya faɗi cewa wa idhan nujumun kadarat sun faɗo hasken su ya tafi da aka bayi za su dawwama a cikin duhu dawwamamman duhu da babu haske to ana cikin wannan hali ne sai Allah subhanahu wata'ala ya zo zuwa irin wacce ta dace da buwayarsa domin ya hisabi tsakankanin bayi to sai ƙasa ta cike da hasken Allah subhanahu wata'ala wa wudi alkitabu a lokacin nan za a baje littattafai za a baje rubutun da aka yi ababen nan da mala'ikun da suke ɗamfara da bayi suka rubuta da bayinka da uwarɗakanka da falanka da cikin motanka da ofis ɗinka da masallacinka da wurin karatunka duk abin da aka yi mala'ikun na aisar ga sun yi rikodin to za a baje wannan littafi a wannan lokaci waje abin nabiyina za a zo da annabawan Allah da manzanni wa shuhada za a zo da shaidu cikin mala'iku wanda so suka rubuta sun kuma shaida abin da bayi suka yi wa ƙudiyya bainahum bil haqq a ranan nan ne fa za a yi hukunci tsakankanin bayi da gaskiya babu ƙarya gaskiya da gaskiya ne saboda Allah ya sani mala'iku sun rubuta ga kuma shaidu suna kewaye a ranan nan za a yi hukunci tsakankaninsu da gaskiya wa hum la yuzlamun Allah baya zalunci ba a zalunci a wannan lokaci wa wufiyat kullu nafsin kowace rai za a cika mata ma'amilat abin da ta aikata wa huwa alama bima yaf'alun Allah ya mafi bayi sanin abin da suka aikata kai ya ƴan uwana musulmi kowa fa sai ya halarci wannan babban taro kuma a wannan taro kowace rai sai ta ga abin da ta aikata kamar yadda Qur'ani yake cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran a ranan nan kowace rai za ta ga abin da ta aikata ga yanan a halarce ga yanan yana halarce wa ma amilat min su'in duk abin da ta aikata mummuna kuwa zai cika ta da bakin ciki da tashin hankali da nadama nadaman da ba za ta yi amfani ba tawaddu law anna bainahu wa bainaha amadan ba'idan sai kaga zuciya tana burin ina ma da za a shiga tsakankaninta da wannan aikin da ta aikata a rayuwar duniya na zance ko na aiki ko na munan zato ko na mugun tunani akan wani ko akan Allah a wata ayan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa wudi'al kitabu za a baje littattafai za a baje takaddun aikace aikacen bayi fataral mujrimina sai kaga mujrimai mushfiqina suna cikin tsoro da tashin hankali min mafihi akan abin da ke cikin wannan littattafai nasu saboda me sun ga abin da ke ciki mummunan aiki ne mummunan ɗabi'a ne mugun hali ne to a lokacin nan sai su cika da tsoro waya ƙuluna ya wailatana mali hadal kitab suna faɗin kaicenmu Allah wadanmu wai me ya samu wannan littafin ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya rage karamin abu ko babban abu duk sai da ya taskace shi komi sai da ya taskace Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadiran bayi za su samu duk abin da suka aikata a halarci a gaban Allah subhanahu wataala wala yadhlimu rabbuka ahada Allah subhanahu wataala baya zaluntan kowa ya ‘yan uwa musulmi mu sani cewa fa wannan fili na hisabi ranar tashin alkiyama fili ne mai girma mu kuma fitina cewa wallahi hisabi tsakankanin bayi sai ya faru a wannan fili zai faru tsakankanin bayi a gaban Allah subhanahu wata'ala a ranar da yake jarinka shine kyawun ayyukanka ko munanan ayyukanka abin da ka aikata shi ke nan jarinka domin a wannan rana ba nera ba dinari ba azurfa ba kuɗi ba komi sai dai kawai abin da ka aikata na alkhairi ko na sharri shi yasa akwai yiwuwan ka ga wannan hajan jarin naka ya ɗaukaka akwai yiwuwan ka ga jarin ka ranar tashin alkiyama ya rushe ya ruguje ga baki ɗaya gwargwadon irin abin da ke tsakankaninka da mutane na zalunce-zalunce da cutarwa da ainihin irin yadda ka rika sakin harshe akan bayin Allah kai zai yiwu ma wani mutum ya zo da kyawawan ayyuka manya-manya kaman girman dutsen uhudu ko abin da ya fi haka amma dai a ƙarshe a filin tashin alkiyama fallasashe ne duk gabaki ɗaya za a yanyana alkhairansa a raba ma mutane daga ƙarshe a ɗibo zunuban mutane a yaɓa masa kenan ya nuna ba wai baya sallah bane ba baya azumi bane ba baya sadaka bane ba baya zakka bane duk waɗannan kyawawan ayyukan yana yi sai dai matsalan ya zalunci mutane da yawa a rayuwar duniya ya saki harshe akan wasu ya yi ma waɗansu mummunan zato ya yi ma waɗansu giba ya ɓata wasu ya ci dukiyan wasu ya zubar da jinin wasu to haka nan za a yi mushi fallasa ranar tashin alkiyama ashe duk ibadan da yake a duniya aikin banza yake yana yin mawasu ne Allah ka tsare mu saboda ne ya yi ta'addanci a cikin dukiyar mutane ya yi ta'addanci a cikin mutuncin mutane ya yi ta'addanci a cikin a cikin a cikin jinanan mutane ya yi ta'addanci a cikin nasaban mutane waɗannan abubuwa su ne addinin musulunci ya zo don ya tsere su ga al'umma ballantana uwa uba addinin mutane akwai wanda yake yanzu kawai wasa da addinin mutane yake yi ya kwace mu wanda ya ga dama ikhlasi ya ba wanda ya ga dama ikhlasi ya kwace mu wanda ya ga dama kyakkyawan niyya ya kwace mu haka nan yake rarraba mutane shi yake aje mutane a matsayin da ya ga dama ko abin da yake so kamar yadda na ce wannan yana faruwa cikin shugabanni da 'yan siyasa kuma wannan matsalan har ta shigo cikin ɗaliban ilimi masu da'awa a tafarkin Allah Allah ka shiryatar da mu da haka ya jama'a mu sani cewa wallahi babu makawa sai an yi kisasi sai an ɗibi haƙƙi an mai da ita ga masu ita kamar yadda suke cewa akwai wata magana na waɗansu daga cikin magabata suna cewa fa inda Allah tajtami'ul khusum duk husuman da aka yi da sa'insa za a tattaru a gaban Allah subhanahu wata'ala a lokacin za a tantance za a tantance tsakankanin tsaba da tsakuwa za a tantance tsakankanin aya da tsakuwa a lokacin nan gaskiya da gaskiya ce wanda ya gaskiya zai ga gaskiya wanda ya kangare ma gaskiya zai ga sakamakon abin da ya aikata hadisi ya zo kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha wallahi sai da manzon Allah ya rantsuwa sai an maida haƙoƙa ga masu ita manzon Allah ya ce yawmal qiyama ranar tashin alqiyama hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna kai ba mutane kadai ba wallahi awaki ma da tumaki wacce take da kaho ta zalunci yar uwarta ta tunkuye ta da kahonta sai an tantance an kwato mu wancin haƙƙin ta ranar tashin alqiyama kafin daga ƙarshe a ce musu kunu turaban wani hadisi wanda al'imamu Ahmad ya ruwaito manzan Allah ya ga waɗansu tumakai guda biyu suna tunkuyin juna ya tambayi sayidina abu zar ka san dalilin da ya sa suke tunkuyin juna abu zar ya ce ban sani ba ya manzan Allah manzan Allah ce Allah ya sani kuma wallahi sai ya yi ƙisasi tsakankanin sararin tashin alƙiyama a wani hadisi wanda al'imamu bukhari ya ruwaito manzan Allah yake cewa man kana lahu mazlamatun li akhihi duk wanda ya san ya zalunci dan uwan shi a nan rayuwar duniya min irdin ya shiga cikin mutuncinsa aw shay'in ko ya shiga wani abu nashi wanda yake ba haƙinsa bane falyatahallalhu minhu al-yawma manzon Allah ce gaggawa ya je nime ya yafe masa ya gaggawa ya je nime sasanci da shi qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham tun kafin akai ranan da yake babu dinari babu azurfa in kana lahu amalun salihun akhidha minhu bi qadri mazlamatihi sai dai kawai in kana da kyawun ayyuka a ɗiba a ba wanda ka ci mutuncinsa ko ka shiga cikin wani abu nasa wanda yake ba haƙƙinka ba wa in lam takul lahu hasanatun akhidha min sayyi'ati sahibi fa humila alayhi in mutum ba shi da kyawun ayyukan sai a ɗibo munanan ayyukan wancan a dambara masa daga nan kuma shikenan ya zama fallasashen can da manzon Allah sallallahu ya faɗi haka nan al-Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake ba da labari cewa yusharun nasu uratan hurlan buhuman Allah zai tashi mutane ran tashin alkiyama tsirara zai tashe su masu loba ba su da kaciya zai tashe su buhuman ba su da komi a tare da su sannan ya kira su da sauti manzon Allah ce Allah zai kira su da sauti yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba wanda ke nesa irin yadda zai ji kamar yadda wanda ke kusa zai ji Allah ya ce anal malik ni ne mai mulki ana dayyan ni ne mai bincike mai sakamako komi za a mai da shi kan yadda yake manzo Allah su san ci gaba da bada bayani Allah ya ce wala yanbaghi li ahadin min ahli an babu yadda za a yi wani daga cikin yan wuta ya shiga wuta a yau din nan alhalin yana da wani haƙi a wuyan dan aljanna face yau sai na kwato masa haƙinsa dan wuta ma kenan sai an kwato masa haƙinsa Allah ya ci gaba da cewa haka nan ba zai taɓa yiwuwa ba wani ɗan aljanna ya shiga aljanna yana da haƙi a wuyan wani ɗan wuta sai na ƙwato masa haƙinsa Allah subhanahu wata'ala ce hatta laɓama har marin mutum da kai wallahi sai an ƙwato masa haƙinsa a gaban Allah sai sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ai ka ce za a tashi ba komai ba komai annabi ya ce eh bil hasanatu was sayyi'at ka caccala alkhairan mutum za a yi da kuma ɗiban munanan ayyukan wasu a jibga mu wasu Allah ka kubutar da mu mun sani cewa kamar yadda muka kawo wancan fallasashe wanda zai zo tashin alkiyama da komai amma ya zagi wani ya yi mawa ne kazafi ya ci dokin wani ya zubar da jinin wani ya bigi wani hakanan za a yayyana alkhairansa daga nan a wurga shi wutan jahannama da haka ya ƴan uwana musulmi mu fa sani cewa idan zuciya ta tsarki zuciya ta tsaftata ta kubuta daga zaluntan bayi to a lokacin gaɓuɓɓa ma za su yi biyayya don ita ce uwa idan ko zuciya ta gurɓace to haka nan za ka ga gaɓuɓɓa suna ta aiki aiki mummunan aiki ba ta da kuma kallon me zai biyo baya ba da haka mutum ya makansa hisabi tun kafin ranar da za a tsaye da bayi a yi musu hisabi mutum ya kula da irin kai komansa da irin faɗi tashinsa ya kula da zantuttukansa ya kula da aikace-aikacensa cin kafin lokaci ya ƙuri kar ka zalunci kowa da tunaninka taƙaitacce duk yadda kake jin kana ganowa walla abin da ya fako baka san shi ba abin da ke ɓoye baka san shi ba ballanta na abin da ke cikin kirazan mutane da zukatansu ko da zancenka zancen da yake yadda kowa yake kallon abu daban ballantana da aikinka na kuskure karka cutar da kowa kai wannan tun kafin ranar sakamako ranar da za a fayyace komai a rarraba kyawawan ayyuka ko a ɗibo munanan ayyukan wasu a zuba musu ranar da yake yau malayan fa'umalin wala banun illa man atallaha da ƙalbin sale babu dukiya babu ‘ya'ya ba wanda zai ƙwace ka a gaban Allah sai dai wanda ya zo ma Allah da kyakkyawan zuciya da haka a ƙarshe jama'a musulmi ina mana nasiha ina mana nasiha akan mu ji tsoron Allah mu kiyaye al'amuranmu ba da daɗe wannan ba a cikin kwana biyun nan ko uku da suka wuce muka ga irin kasurgumin ta'addancin da aka yi ma wani sarki daga cikin sarakunanmu sarkin gobir na sabon binni Allah ya gafarta masa kowa ya ji kalmominsa ɗan shekara saba'in da hudu aka walakanta shi aka ci mutuncinsa aka tozarta shi aka kuma fallasa shi a duniya daga ƙarshe kuma aka bindige shi irin wannan zalincin ina za ka kai shi kai ɗan ta'adda komin daɗin duniya wallahi lahira ta fita kuma ina kyauta tsammanin cikinmu nan zai wahalan gaske a samu wanda ya shekara 110 ko 120 ko 130 kenan rayuwar duk iyar da ta kai ga faɗi to tana da ƙarshe to a ƙarshen kuma wa inda Allah ta ji tami'ul khusum duk a gaban Allah za a taru a tantance komai haka nan akwai waɗansu shugabanni sun zalunci bayi sun hana bayi sakat sun cutar da mu sun wasa da addinin mutane da tarbiyyar al'umma suna mulki ba su damu da addinin mutane ba ba su damu da rayuwar mutane ba jin daɗin nan su kaɗai yake ɓanta sauran mutane kuma su mutu shugabanni wa inda Allah ta ji tami'ul khusum wallahi duk za a gama mulki ina aladifodiya zamanin abacha a ƙarshe haka aka riko shi da hankali duk ran da ka buɗe rediyo sai ka ji an ce maka babban hafsa a fadin shugaban ƙasa oladipodiya amma daga ƙarshe in kuwa aka sami shi a hannu aka izan ƙeyansa gidan yari ina majin kashe shi aka yi ina tafa balogun shugaban 'yan sanda na najeriya zamanin farko-farkon zamanin obasanjo ƙarshe jibi irin halin da ya ƙari ina magu ina bawa efcc duk ya suka ƙari a yanzu hakanan duk wani mulki zai ƙari duk in ya ƙaran kuma daga nan sai ciwo ingila da amerika da japan da faransa da germany ba za su baka magani ba daga nan kuma sai mutuwa ƙarshe fa wa inda Allah ta ji taimi'ul khusum duk sai a taru a gaban Allah kuma sai a tantance sai a hisabi haƙƙin mutum miliyan ɗari da ke kanka wallahi tallahi ba cikin sauƙi za ka kuɓuta ba a gaban Allah ba cikin sauƙi ba ina iyaye wanda suka yi watsi da haƙƙin amanan 'ya'yansu da Allah ɗora musu ba ruwan shi da addinin ɗansa ba ruwan shi da tarbiyyar ɗansa yana sallah yana zuwa masallaci yana karatun addini ba abin da ya dame shi to duk a gama rayuwan wa inda Allah ta ji ta mi'ul khusum duk sai an tsaya a gaban Allah an tantance ina 'yan siyasa waɗanda suke ɓata mutanen kirki suke ɓata musu suna su yi musu shigo-shigo ba zurfi domin su ɓata tsakankani su ɓata malamai a gurin mabiyansu su kwace musu ikhlasi duk iya yadda malami ya kai ga faɗin gaskiya sai a ce ƙarya yake wani ɗin siyasan ya sashi to gaskiyan nan a cikin zukata take kuma wa inda Allah ta ji tami'ul khusum duk sai an faru a gaban Allah gara ma kowace siyasa da irin siyasan banza ne yanzu yanzu yanzu kana gwamna gobe mu je ka a gidan gidan yari yanzu yanzu kana gwamna yanzu yanzu ka je ka a gidan yari wa inda Allahi ta ji taimi'ul khusum za a taru gaban Allah ina ‘yan uwa ɗaliban ilimi wanda fitina ta zake musu wanda yanzu suka ɗauka su suke da lasisin raba ikhlasi ko rashin ikhlasi idan kai aiki sai ce ina waya wuke da shi ba don Allah bai in ka ce ba na yi sai ce zagon ƙasa ne ina za ka saka kanka ba ka da yadda za ka saka kanka ɗaliban ilimi sun koma giba da annamimanci sun koma fassare-fassare irin fassare-fassaren da 'yan siyasa ma ba sa yi sun ɓata masoya wasu suna tare da junansu suna ƙaunan junansu suna son junansu suna ma junansu kyakkyawan zato da fatan alkhairi sai shaidan ya biyo ta wani sai ya bata masoya sai a koma ana kallon kallo sai a koma na zuci na zuci sai a koma ana yaƙe sai a koma ana raba ikhlasi ko rashin ikhlasi ƙiyayya ta shigo cikin al'umma ƙiyayya ta shigo cikin al'umma wa inda Allah tajtami'ul khusum na rantsi da Allah duk sai an hada gaban Allah sai an yi hisabi da haka yanzu ya rage nawa ya rage naka wanda ke so a tsaya a gaban Allah sallan shi da azumin shi da sadakan shi da neman ilimin shi da azumin buma na nafilfili da zumuncin shi da duk aikin alkhairin da yake yi wanda ke so ya wanzu ya rage na shi wanda kuma yake so a ɗaiɗaita shi a fallasa shi shi ma ya rage na shi amma zalunci tsakankaninmu yayi yawa kuma a ƙarshe wa inda Allahi ta ji taimi'ul khusum duk sai an taru a gaban Allah an yi hisabi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها اللهم إننا إنا نسألك الخير اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك